بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جلالي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki wanda za mu tashi a wannan sura ta suratu taha alhamdulillah mun kwana cikin bayanin abin da ya shafi istiwa'i istiwa'i din nan kamar yadda an sha bayani akan shi da shi da sauran ayatul sifati wanda abin da yasa ake bayani kuma a ja numfashi a ciki dalilai biyu dalilin farko shi ne hari na yan tajisiri ma'anar hari na yan tajisiri hari akan aƙidan musulmi da masu tajisiri suke yi su mai da Allah jiki su mai da Allah sun kamanta Allah da halitta suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyin ar-rahman wa al-arshi istawa da sauransu akan cewa Allah yana can sama dangargan zaune yana can akan al'arshi wanda duka waɗannan aƙida ce ta tafsiri mai da Allah jiki da sauransu cewa Allah tabaraka wa ta'ala akwai hadisi ya zo yana kan al'arshi ya cika al'arshin ya ɗan rage ɗan kege ɗan kaɗan haka da aka isra'i da miraji a cikin littattafan su da suna kawo irin waɗannan maganganu waɗanda ko tasiriyoyi su kai ba cewa Allah ya rage wannan kege sai zaunar da manzo Allah suka zanna jiri akan al'arshi wal iyazu billah wa ma qadara Allah haqqa qadri wa tusan Allah ko kada kuma dalilin su wannan ayatu ar-rahman 'ala al-arshi istawa to in an tana dai bayani ya gabata akan ayoyin ma da suka yi magana akan istiwa din gabaki dai din su duk mun yi sarjin su jere da jere da wannan tasawwur daha hayya zuwa ta suratul hadid wata ita ce karshe wata duka ayoyin da ke magana kan istiwa idan guda bakwai duka mun jero su mun yi magana akan maganganun irin su al-imam Fakhruddin Razi malamin tafsiri ne ya yi magana akan shi kanshi istiwa idan bi malamai suke daukan ma'anar istiwa yace istiwa ina da ma'anoni kamar goma sha bakwai a lugar larabci a yaren larabci zaɓin wanda ya ce dole dole sai an ɗauki istiwa'i a kan ma'anarsa ta zahiri yana da amsa a gabansa don amsa da za ta bai sai a ce to ma'anarsa ta zahiri dai a wajen malaman larabci ta kai goma sha bakwai wace kake nufi sai ka zaɓa za ka sai ka mana bayani wace kake nufi a ciki don haka magana na ta rahmanu Allah aushe sawa kamar yadda an kawo maganganu ma'anar istiwa'i shi kan shi sannan da maganganun malaman tafsiri malaman tafsiri kamar yadda cewa imamu fakhruddin razi abin da ya faɗa ce fa'alam annahu la yumkinu an yakuna al-murad minhu kaunahu mustaqirran 'ala al-'arsh abin da ya faɗa imamu razi a cikin littafin sa babban tafsirin nan nasa mafatihul ghaib ko at-tafsirul kabir abin da yake cewa bai ka sani bai bai yiwuwa a ce manufa abin da ake da arrahmanu al arsistawa wani ya dogara da shi kan cewa Allah yana cin sama zaune ko alama yace bai yiwa la yumkin an yakuna al-murad minhu kaunahu mustamirran al-arsh yace kuma in ya dauki haka wasu hujjoji da haƙa'iq za su tabbatar da ɓacin wannan ɗaukar abin da ka ɗaukar nan ko abin da suka ɗaukar nan ɓatacce ne a hankali a hankalci in an yi awon hankali ɓatacce a nafsosa ɓatacce a ɗauki saboda wannan ayata rahmanu al-afsis tawa Allah tabaraka wa ta'ala yana can alkar al'arshi zaune yace to sai bara bayanin daga hujjoji da suke da watan abin da yake tabbatar da hujjoji na hankalce kaga watan nan na ƙalili fitocci abin da aka sharato na hujjoji na sosa kenan suna da yawa daga ciki faɗan Allah tabaraka wa ta'ala qul huwa Allahu ahad Allah shi kadai yake Allah shi kadai yake la tajazza zai jazantuwa jazantuwa ma'ana bangarora wannan abin da ya shafi halittar halittar take da bangarora a ce jiki ya haɗu da jiki hannu kafa sun raka da jiki tarkibi kenan da ajza'u wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarka daga barin wannan ko kada qul huwallahu ahad yace kasancewa wasfu bi kaunihi ahadan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ahadan wato mubaraka ce akan cewa wahid Allah shi kadai yake Allah shi kadai yake saboda haka wanda aka ce ya cika al'arshi don Allah kaga wani wuri ne sai ya cika kamar ya yi occupying wani wuri to duk wanda zai ce ya yi occupying wani wuri ya cika wani wuri yana da ajizab yana da yanki yanki na jiki Allah bai da yanki yanki bai da jiki subhanahu wata'ala laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ya ce wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya mala'iku guda hudu guda takwas suke zance mala'iku guda takwas suna ɗauke da al'arshin Allah haka Allah ce Al-Qur'ani ne wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya mala'iku takwas suna ɗauke da al'arshin Allah annabi fadl dinin ra zai ce to ka karkade hankalinka sosai ka ji mala'iku na dauke da al'arshi shi kuma al'arshi na dauke da Allah to kenan mala'iku na dauke da Allah subhanallah ila al-hajj al-qayyum ai al-qayyum shi ke dauke da komai ba maganin mala'iku ba maganin sabbai ba maganin al'arshi shi ke dauke da komai subhanahu wa ta'ala to haka koma kuma yana tun akan al'arshi zanne ya hakimce kenan mala'iku na ɗauke da shi subhanallah Allah tabaraka wa ta'ala shi ke ɗauke da halitta da nauyinta da tafiyar da al'amuranta kuma ana ɗauke da shi yace wannan ba zai yi ba hamilan mahmulan hafizan mahfuzan zai yi ko kadan a Allah ne shi ke ɗauke da dukkan halitta alhayyu alqayyum sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya wadatu ga bari komai ya wadatu ga bari kuma ce huwal bani Allah ma wadaci to in ya zama yana zanne a al'arshi ya ba bukatu zuwa al'arshi ko wanda ya zama wanda ya zama kan kujera ya bukatu zuwa kujerar ne a to na kuma wadata huwal gani ya wadatu ga bari halitta su bai da bukatar komai subhanahu wata'ala tabbatar da Allah akan al'arshi yana nuna bukatuwarsa akan al'arshi tare da kuma ubangiji ya wadatu gaban komai ya wadatu gaban kowa huwa al-ghani mawadaci ne subhanahu wata'ala sannan idan muka wadalika yace duk wanda ya tabbatar ma Allah tabaraka wa ta'ala yana canzar ne a rashi ya ya tabbatar mai bada jaha da an san da rashi take da jihar da take ko kan kira Allah na da bukata da jiha subhanallah yana da bukata da wuri subhanallah wani ya tsarka gaba da duk waɗannan abubuwa gaba ke da sannan kuma in ka koma watan fir'auna alƙur'ani ya faɗa mana tattaunawar su da annabi musa alaihi salatu wassalam ga inda annabi musa ke yi ga inda fir'auna ke ga inda annabi musa ke yi ga inda fir'auna ke yi domin shi annabi musa duk abin da yake kiran fir'auna zuwa ga tauhidi bai wuci nuna maka kauna ayoyin Allah ba. Da ayoyin Allah ake gano tauhidi, da ayon Allah ake ɗayin da Allah in Allah zai kira zuwa daga wili cewa zai ku dibi sama halitta Allah ku dibi ƙasa halitta Allah ku dibi abin da ke tsakanin su halitta Allah duk abin da annabi Musa ke kiran Fir'auna zuwa gare shi kenan kaga sau uku yana magana da shi akan halitta shi da Musa bai buɗe baki halitta Allah halitta Allah domin cewa wa ma rabbul alamin wa ma rabbul alamin kaga Fir'auna yace sai annabi Musa ya ce qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin waye ubangiji talikai sai ce rabbu samawati kaga an kawo ayoyi halittar Allah halittar da Allah yayi da ita ake gano Allah kaga tilawar annabi Musa dan a gano mai tauhidi da wanda zai me cewa Allah na sama aqida wace me cewa Allah na sama aqida wace saboda haka ala in rabbu samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin amarra ta sai ce rabbukum ورب آبائكم الأولين هذه أمثلة تبيبة مرحلة تبيبة ربكم ورب آبائكم الأولين أمر تأخذت رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تأقلون yace rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum taqilun kaga duk wannan in an lura da dukka ishara annabi Musa ke nufi zuwa ana gano Allah da halittar Allah wannan shine tauhidi kuma shine wato aqida ta ahlus sunna ta gaskiya amma shi fir'auna ya yace kaga shi fir'auna yana zabura abin da yace ya hama nunu li sarhan yace la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila fa attali ila ilahi musa wa inni la azunnu kadhiba shi fir'auna kaga inda ya buga ana magana a ya gano Allah ta halitta Allah shi kuma suna ce a Allah yana can sama Allah yana can sama yace a gina mai wani dogon gini yace don in tsinka ubangijin Musa don in tsinka ubangijin Musa kaga Fir'auna yana itikadin ubangijin Musa na can sama ne don haka a a annabi Musa na cewa rabbus samawati wal ard ko ba ai samawati kadai a mata ba ya ce rabbuku ya ce rabbus samawati don haka yana sama don haka ya gano yana son to rabbuku ba ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب وأنت مجانا ما هذا نفس النبي موسى عليه السلام ga hanyar da ake ɗora mutane zuwa da sanin Allah da tauhidi ba cewa Allah na wani wuri zanne tsabbace ba shi ne al'arshi kaga wannan hakika ce hali abin da fir'auna yake faɗa kuma za ka isko duk wanda yake da irin wannan sai ya dangano da fir'auna sai ya dangano da fir'auna duk da irin waɗannan ɗabi'a kuma abin da ya sa kamar maganar da tsauro farko dalilin da ya sa ake jan numfashi akan wannan kai hari na tadisibi yau duk wanda bai yarda da Allah na can akan al'arshi dangalgal ya zauna ba yana tasowa cikin dare ɗaf ɗaf ɗaf ya sauko ɗaf ɗaf ɗaf ya koma ƙarshen dare in ba ka yarda da wannan ba ka da subhanallah kuma za a kai ma har kowa hari ba duk wanda bai yarda da wannan ba sunan shi mushriki ko dan bid'a kuma duk al'ummar musulmi gaba ke dai ba ta kan wannan bare kamar yadda zamu shi ba ta kan wannan bare kamar yadda zamu shi saboda haka idan muka dima imamu al-imamu fakhruddin razi ce daga haqa'iqun da ake fahimta a cikin wannan ar-rahman wa al-arshi sawa za a samu hakikar da ke tabbatar da cewa yi ma Allah mahalli ba shi ɗan aya ke nufi cewa Allah yana kan sama dangantar zaune ba shi wannan aya ke nufi ba domin aya da tace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh to to sannan sai ambaci wannan baya haka ya ambaci kudura ta ubangiji da hikimominsa da iliminsa ta ji wannan to sannan sai ce yubshin laylan nahara yatlubuhu hafifa yubshin laylan nahara yatlubuhu hafifa sannan yace wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakharatun bi amri ala lahu al-khalq wal amr yace to duk wannan abin da ke nuni ayoyin gaba ɗaya suna nuni zuwa ga kudurar ubangiji da ikon ubangiji kaga farko in ka karanto suna nuna kudurar ubangiji sannan nan in ka wuto يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا سنة نون قدر أبنجي والشمس والقمر والنجوم مسخرات duka suna nuna kudurar ubangiji to sai kawai arrahmanu ala arshi tawa shi kadai za a ware domin in an ce Allah na can sama zaune dangalgal babu wani abun da yake karantarwa na kudurar ubangiji a cewa mulkinsa da azamarsa da girmansa da ikonsa da kasaitarsa sama yake da duk halitta a al'arshi shine ma al'arshi shine a adabu makhluqatillah mafi girman halitta ala al'arshi in Allah ya rinjaye al'arshi girman sa da mulkin sa ya rinjaye ya daukaka akan al'arshi to akwai abin da ya saura ba abin da ya saura shine magana kawai ar-rahman ala arshi tawa don haka girman ubangiji da mulkin sa da qahariyar sa akan halitta ita aya ke nufi ita aya ke nufi ba magana yi musu mahalli ko bige ne na can akan al'arshi dangalgal to wannan kaga alalakun kalku wa lamun yana nuna farkon aya na nuna kudurar ubangiji karshen su na nuna kudurar ubangiji to lallai ne tsakiyar ma ya nuna kudurar ubangiji domin munasabar ayoyi wa junan su munasabar ayoyi don da ka ba wannan rahman Allah an shistawa wata ma'ana daban to an sha bamban farkon aya da karshen aya daidai suke ba sa tsari amma tsakiya ya sha bamban da farko da karshe wanda babu haka ko kaɗan babu haka to sannan wannan akwai dalilai da yawa waɗanda suke tabbatar da watan maganar istiwa idan nan ba magana ba ce ta cewa Allah na can sama zaune dangantar ko kaɗan babu wanda sun yi in sun yi tawili kamar yadda na ce ayatul sifati mazhabin salaf mazhabi biyu in ma dai tafwili in ma tawili kamar yadda za mu ji me tafwili me tawili tafwili in an karanta irin waɗannan abubuwa sai a ce to mu dai mu san abin da Allah ke nufi da wannan ba sai mu koma ma Allah kawai sani shi kadai ya san abin da yake nufi da istawa ar-rahmanu al-asistawa kaga shi ne tafwili an koma ma Allah al'amari to wannan shi aka fi so kuma shi ne mazhabin salaf na farko mazhabi na biyu kuma tawili in akwai barazana da matsaloli na kai hari ga aƙidar al'ummar musulmi da cewa sai sun yadda da Allah jiki kuma yana zaune akan wata halitta shi ne a ƙarshe to wannan zai ja dole a buƙaci zuwa tawili tawilin nan a yi tawili a yi fasara wadda za ta yi daidai da tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala da bari ne gaba da halitta wanda shi yake ce mata wanda shi yake ce mata wannan kuma ya inganta watan tawilin istiwa'i da bulugul mulki wa sultan daukakan mulkin Allah da kudin ubangiji tabaraka wa ta'ala da istiwa'i a fasar istiwa'i da bulugul mulki daukakan mulkin sa da sarauta da kasaita watan ya zo a wurare da yawa littattafai kuma na sunna don haka wannan magana ba magana ba ce ta kai ba magana ba ce ta yan bid'a magana ce da aka kira tun daga ahlus sunna maganganu ne na ahlus sunna har saboda zamani ya canza ne wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da bid'a za ta koma sunna sunna za ta koma bid'a har ma wani ke ganin mamakin dan me ake sa bayanin wanda yake ganin cewa bai yadda da cewa Allah na canza ba kaune ba dan me ake sa bayani shi to ai wannan bayani bayani ne na salaf cewa a salaf kaf ba wanda suke ma Allah ne mazabbalin sai Allah jiha yana jiha kaza yana tsabbace wuri kaza babu shi ko kada domin in sai ka gama kawo sardin ayoyin suka ce duk yana sama sai a tare ka da wasu ayoyin kuma sun ce duk yana kasa to yana kai don haka da masu cewa yana sama da masu cewa yana kasan wani al'amari ne na Allah wanda za a bar mashi Ali malamai magabata me suka ce akan ayoyin yana sama me suka ce akan ayoyin yana ko'ina ruwan ma akumu aina ma ruwa ma ya kun min najwa salata da sauransu da sauransu kaga dole a kuma wannan mazhabi guda biyu in mastafwidu a fawwala ma Allah shi kadai ya abin da yake nufi da wannan ko kuma a tawili a tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala gabarin ya kama da halitta amma mazhabi na uku da an cire kafa daga mazhabobin nan guda biyu an shiga mazhabin bid'a mazhabin bid'a domin me cewa dole a ɗauki lafazin nan yadda yake wannan bid'a ce a ɗauke shi ala zahirihi bid'a ce a ɗauke shi akan zahirinsa wannan bid'a ce don haka imam bukhari ya kawo a cikin tawili istiwa'i da irtifa'u yana nufin irtifa'u rububiyyati ala rutubati al-ubudiyya ar-rahmanu ala al-arshi istawa istawa mulkin Allah ya ɗaukaka akan dukkan halittarsa shine irtifa'u rububiyya ala rutubati al-ubudiyya shine ma'ana da ulumul mulki was sultani wal qahri wal azama duk wannan yana daga cikin tawilin istiwa'i da ɗaukakan mulki da rinjayen mulkin Allah da baraka wa ta'ala ba wai dan zama da gargal bane balle ai ma Allah jiha daga cikin malamai akwai irin su al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir al-Imam Shawkani babban malami ne kowa san kowa Shawkani a cikin Ar-Rahman 'ala al-Arsh istawa yace istawla 'alayhi bil hizb wa tadbir wastawa amruhu aw aqbala 'ala khalqi al-arsh ya ce yana da fasarori da yawa shi istawa daga cikin istawa istawla alaihi Allah tabaraka wa ta'ala mulkinsa ya rinjaya kan al'arshi ya rinjaya kan al'arshi yadda duk halittar Allah sai yadda Allah ya da ita to al'arshi ma yana ciki istawa Allah tabaraka wa ta'ala ya rinjaya ya daukaka akan al'arshi da kiwonsa da kuma tadbirinsa wannan al-Imam Shawkani ya kawo shi a cikin Fathul Qadir الحافظ ابن كثير ابن كثير din nan fa shi ibn kathir abin da yake cewa sun nastawa al arsh yace wa inna ma nasluku don a san mazhabi biyu ne da an cire kaba daga mazhabin nan biyu na taqribi ko tawili sai mazhabin bid'a sai mazhabin bid'a cewa dole a dauke shi kan zahiri shi yadda yake hannu ne kaba ce istiwa'i ne don haka Allah na can sama gangalgal a wannan mazhabi na bid'a abinda ibnu kathir yace daidai su mastawa ala al-arsh yace wa inna ma nasluku fi hadha al-maqam madhhab as-salaf as-salih yace daidai wannan aya tace mu abinda zamu shiga akan wannan aya zamu shiga irin matafiyar salaf as-salih suwaye salaf as-salih yace al-imam imam malik al-imam al-awza'i sufyan al-thawri lays ibn sa'd al-imam al-shafi'i imam ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahawayh da waninsu daga cikin waɗannan ayimma wato daga cikinsu na ayimma waɗanda suna da yawa irin su rabi a tsara su bin uyaina hamadu bin zaid hamadu bin salama da sauransu waɗannan duka ayimma ne yace abin da yake mazhabinsu da ka yace inna ma nasluku fi hadha al-maqami mazhaba as-salaf as-salih wa kamar ni kamar imam malik auza'i da sauransu hayati jerin dinnan ya ce daga aimatu musulmi na kaliman hadifa da da da yanzu shi ne matafiyar su in jiwa in ji ibnu kafir mene ne matafiyar ta don ya faɗi ne amma bai faɗi matafiyar ba ya ce matafiyar su imra'u haka ma ja'at min gairi takyifin wala tashbihin wala ta'dil ya ce shuɗar da an zo wannan ayoyi kawai a wuce ba tare da an yi bayanin kaifiya ba ya Allah istiwai ya yi istiwai kamar da wani zuwa ta bai imam malik an dai san wannan yaya Allah ya yi istiwai imam malik ya su yadda kan shi gudi ya rika tsatsu mai ya ba shi amsa ya ce al istiwa'u ya ce ghairu majhul wal kaifiya ghairu ma'lum was su'al al istihara ghuluwun wa bid'a abin da asali imam malik ya bayar kenan yace to ba tare da tafiyiji ba banda kuma tashbihi a kamanta ya Allah ya istiwa wala ta'til kuma ba a kore istiwa din gaba ki ba bari ka ji wanda al-hafiz ibn kathir yace wal mutabaq wal zahir al mutabadir ila azhan al mushabbihina manfiyun 'ala Allah azza wa jalla yace ma'anar nan ta zahiri wadda da an faɗi istawa ita ke yo sauri a kwakwalwa da tunanin masu karanta Allah da hadisi mushabbiha din nan wanda ake fama da su yanzu din sunan su mushabbiha ko mujassima abin da ake ce musu kenan mushabbiha ko mujassima yace to irin tunani fasara da ma'anar da ke sauri da zo ma kwakwalan masu tashbihi cewa istiwa'in dai da aka sani ne istiwa'in da shi ne zama irin zaman dangalgal a'a yace to wannan manfiyun an Allah ta'ala ya kuru ga Allah tabaraka wa ta'ala fa innahu la yace la yushbihu shay'un min khalqihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir an masalin ibnu kathir bai yadda da mai da Allah jiki ba in ma dai tafwidi ko in ma tawili yace amma zahirul mutabadir fi azharil mushabbihina yace manfiyun an Allah tabaraka wa ta'ala da ka wanda zai dogara bai da madogara ko a ibn ko so ibn kafir ne ga abin da ibn kafir ke fara sannan a mai da Allah ko yi ma Allah digiri abu ne wanda yake ya koyi a wajen malamai na da da nan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da mahalli wanda yake a wannan mahalli wanda ya kurga ya kurga Allah tabaraka wa ta'ala ko dukkan magabata sun tabbatar da kore jiha da wuri ga Allah tabaraka wa ta'ala da jiha da wuri sun kurga Allah tabaraka wa ta'ala domin jihar nan da za ka yi magana ba sama ba a ce jihar sama to Allah na nan tun ba sauka ba jihar ƙasa ba yana magana yana ko'ina a nan sama a nan a ko'ina a nan ƙasa a ko'ina a ko'ina to yana nan tun ba ƙasa yana nan tun ba sama ba kammai yana nan tun ba ƙasa ba ƙarsai yana nan tun ba al'arshi Allah na nan tun ba al'arshi kuma ya faɗi yadda yana cikin al'arshi ne kwarai da gaske ya faɗi yadda yana cikin al'arshi don haka Allah tabaraka wa ta'ala yana nan tun ba al'arshi kaga yake ce na zan aka al'arshi ta ce to kafin ya halicci al'arshi yana ina ne kafin ya halicci sun mai yana ina kafin ya halicci sun mai yana ina saboda haka waɗannan abubuwa duka watan abin da ke nuna watan Allah tabaraka wa ta'ala da abin da ya shafi kore jiha ga Allah tabaraka wa ta'ala abu ne wanda yake gaba gabata abin da yake ga magabata daga kaɗan daga cikin magabata waɗanda irin alimamun baihaki alimamun baihaki malami ne da sunna malami ne da sunna watan ya kawo a cikin hadisi Allah ya rahu muslim wanda hadisin ma imam muslim ya rawaice shi da waninsa Allah tabaraka wa ta'ala na cewa wata abin da aka ruwaito a cikin addu'a Allahumma anta zahir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إمام الحافظ البيهقي يجي في الأسماء والصفات يجي بعض أصحابنا ساشم واتن أبو كم ko sashen mutanen mu shafi'awa ko sashen mutanen mu malaman usul sun tafi akan kore jiha da wuri ga Allah tabaraka wa ta'ala domin fa idza lam yakun fawqahu shay'un in ba wani abu sama da Allah wala dunahu shay'un ba wani abu kasa to da kun fi makani kenan bai wani digire ke bantacce amma in yana wani digire ke bantacce za a samu fauqiya za a samu watan duna to an ce Allahumma anta zahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-ba'inu falaysa dunaka shay'un to saboda haka wannan daga cikin waɗanda suka tabbatar da kore jiha ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai الإمام البيهقي رحمه الله الحافظ ابن حجر yana daga cikin malaman da na yi fathul bari sharhin sahihul bukhari wanda har wa yau ba a yi wa bukhari sharhi ba kamar irin sharhin alhafiz ibn hajar rahimahullah abinda alhafiz ibn hajar rahimahullah yake faɗa a kitabu sala a kitabu sala na imam bukhari na sahihul bukhari da ya kawo wannan النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما يصلى إن يتاشي زي يصلى وتكاني في القبلة الله نمطر بينه ko inna rabbahu ubangiji tana na tsakanin sa da alƙibla don haka maza Allah ce fala yabdu anna ahadukum qibala al-qibla kada ɗayan ku ya kaki ya zuba ga alƙibla domin Allah na nan Allah na nan to yanzu ka ce Allah na can sama to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watan wala ubangiji kana tsakaninka da alƙibla tsakaninka da alƙibla ubangiji na don haka kai kaki ka toha kuma tsakaninka da alƙiblan nan dai nan kasa dai ba samu bane balle a yi magana al'ashi haka ne ko to saboda haka ni alhafiz ibnu hajar yace anan alhafiz ibnu hajar duk duniya ta tabbatar da malamin sunna ba ka ko an cika ku da surutu da hayaniya yan bid'a yan bid'a yan bid'a a a tsaya a tashi a tsaya a tashi a tsaya a tashi su ake waɗannan maganganu irin su alhafiz ibnu hajar ne an masbara ne abin alhafiz ibnu hajar da ya kawo wani ya ci wani irin dani sai ya ce wa fi irraddu على من زعم عنه على العرش بذاته ابن حجر yace kai wannan hadisi kai tsaye yana raddi akan wanda suke ganin Allah na san sama da wani tabbata yace wa fihi radd ala man za'ama annahu ala al-arsh bi zati musannan dan ibn hajar yana cikin masu korewa yi wa Allah jiha da ba Allah wato bijiri haka nan ar-rabi' ibn habib al-qusti shi ma watan a cikin watan sahihinsa ya kora isnadi har zuwa kan Abu Musa Ash'ari yace mun za tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam lokacin da muka kusa Madina sai mutane suka fara kafara Allahu akbar Allahu akbar Allahu da gaki wa rafu aswatahum wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nas innakum la tad'una asamma wala gha'iban إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناقكم النبي صلى الله عليه وسلم كما باي على كوتا كوسو كامكم ba annabi ya ce su badde su daina daga sauti da zikiri saboda bai rike ba a'a hutar da su in sun yi su hutar ya ce wanda kuke kiran nan ba ba ne sai ka ba fa ga'idi ba ne wanda bai na kuma ba kurma ba ne wanda bai ji ta ce wa kuke kira إلا الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم ko ka sani wanda kuke kiran nan yana tsakanin ku da da wuyan raƙumin da kuke akai in kana kan raƙumi Allah na tsakanin ka da wuyan raƙumin ka da Allah na alashi wanda magana ka gaba ta ibidi a miki hadisi kuma ingantacce saboda haka duk wannan korewa Allah jihadi sannan kuma ashu bainakum bil anaqir kabir saboda haka da kuma ma yakunu min nabi wa salatatin illa huwa rabi'uhum wa khamsatin illa huwa sadisuhum hayya zuwa karshe wani wuri ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid saboda haka wannan yana nuna cewa malamai da yawa sun tafi musamman ma jamhur gaba ɗaya sun tafi akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba a yi mai mahaifi ba a mai jiha Allah tabaraka wa ta'ala ya koru ga barin mahalli kuma ya koru ga barin jiha waɗanda malamai waɗanda aka ruwaito maganganunsu akan korewa Allah jiha suna da yawa daga cikin dokar imamu tabari al-imamu tabari ibnu jarir shaykhul mufassirin ake cewa malamin malaman tafsiri malamin malaman tafsiri daidai faɗarsa وهو القاهر فوق عباده يجي وهو فوقهم بقهره وهم دونه وهو القاهر فوق عباده da Allah ya ce watan halitta kaf tana ƙarƙashin mulkin Allah ba yadda za ta motsa ko da ƙyar sai da yadda Allah sai da yadda Allah sai da ikon Allah za ka yace wa hum dunahu fa ja'ala rahimahullahu fawqiyat Allah ala ibadihi fawqiyat al-qahr kaga nan ya ce fa huwa fawqahu bi qahri Allah yana sama halittarsa amma da rinjayarsa ba yana can sama dangalgal ba ya yi zaman watan watan dangalgal kamar wanda ke kan bene haka yanzu kaga ya zanna can dangalgal waɗanda ke kasan shi suna kasan shi ba irin wannan bane su kuma sai suna fahimta alqur'ani da irin wannan fahimta ta bambauci suna fahimta alqur'ani da irin fahimta ta bambauci kuma shi alqur'ani abin da yake da masu fasaha ake magana ana magana ne da masu fasaha daga cikin malaman da suka tabbatar da korewa Allah jiha akwai al-imamu al-qadi iyal rahimahullah imam al-qadi iyal duniya ta san malamin sunna ne yace daga ciki a wani littafi ya fito wannan magana a cikin ikimalul mu'lim bi fawaid muslim sharhi sahih muslim ne imam al-qadi iyali yayi ikimalul mu'lim anan ne yake cewa la khilafa ya kawo a hadisi irin hadisin nan da ke maganar zahiri shi na nuna kamanta Allah da halitta ko kuma Allah na sama da sauransu irin hadisin nuzul da sauransu abin da ce la khilafa bainal muslimina qadima faqihihim qadimatun faqihihim babu sabani tsakanin musulmi ga baki ɗayan su in ji mamman qadiyar ba sabani tsakanin musulmi gaba ɗaya mallaman su da malaman hadisi mana masu ilimin fiqhin su da masu ilimin hadisi da masu ilimin usul wa nusarihim wa muqallidihim أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى شيء الظواهر لفظ الظاهر سنانون الله لا سما إذن سؤال أمنتم من في السماء يعني يصف بكم الأرض جوانينسو إمام القاضي يعني شيء ليست على ظاهرها بل هي متعولة عند جميعهم فأيدي سؤال ظاهر أكي إمام القاضي يعني كاجا tsarin da zahirinsu yake nuna Allah yana sama yace annal zawahiral warida bi dhikrillahi ta'ala fis sama'i da qawli ya amitu min fis sama'i da walin su yace laysat ala zahiri ba kan zahirin da take ba bal mutawwala ana mata tawili ne inda jami'ihi nan ga ilimin nan ga dukkan malaman hadisi malaman usul malaman fiqh malaman kaza malaman kaza haka imam al-bukhari ya laita jeruwa saboda haka daga cikin malamai waɗanda an ruwaito daga gare su waɗanda suke nuna watan imam al-bukhari ya magana da shi na da na kan tsakuro ne kawai a hadithu jariya wannan hadisi da ake ta gano ni da shi cewa hadithu jariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina Allah ina Allah ya tace fis sama Allah ya ce ta da imani ce yanta ta mai imani ce daga ta tace aina Allah maza Allah kuma kyale ta to wannan hadisi ba ban kadi ya ne yayi ta bayanin abin da ake nufi in lokaci ya baya da dama za mu zo hadisin ta da shi Imam Shafi yana daga cikin waɗanda sun yi bayani akan koruwar digiri da jiha ga Allah tabaraka ta'ala ba a cewa Allah na jiha kaza ba a cewa Allah na bangare kaza ba a cewa Allah na wuri kaza wata ta yi ma Allah mahalli ko jiha ya tsoro ga Allah tabaraka wa ta'ala ka ga wata alhafiz ibn hajar al-asqalani maganganunsa irin su qadi qadi al-qudat ibn al-munir shi ma qadi al-qudat ibn al-munir wanda alhafiz ibn hajar ya kawo maganarsa yana karfafa tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala ga barin bijir yace ibn al-munir ya ce qawluhu rabbul arshidin nan yana nuni imam bukhari na nuni ala butlani ala butlani qawli man asbata jihata akhadha min qawlihi dhil ma'arif yace wannan imam bukhari ya kawo domin ya bata zancen wanda ya tabbatar da da ga Allah akhadha saboda ya riku da dogara da cewa dhil ma'arif sai ya fahimci cewa wato wannan tana tabbatar da jiha ne ba kuma shi ba ne ɗaukaka take tabbatarwa watan imam bukhari ya bayyana koruwar wannan jiha ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma imam al-hafiz hajar ya tabbatar da mara wancan magana baya cewa kwata-kwata waɗannan nasusa ba suna nufin Allah yana jiha kaza bai na wuri kaza haka al-imam al-baydawi al-imam al-baydawi shi ma yana daga ciki ya ce wani ma ka bata bil kawabi annahu subhanahu munazzahun anil tismiya wa tahayyulu wa tahayyuzi imtana alayhi an-nuzul ala ma'na al-intiqal min mawdi'in ila mawdi'in afdal minhu abin da imamu baydawi yace tun da hujjoji masu aiki sun tabbata akan tsarkake Allah gabanin ya ya zama ciki gabanin Allah tabaraka wa ta'ala ya tattara a wani wuri to tun da hujjoji sun tabbata kan haka to ya koru ko a ce Allah na saukowa irin wannan saukowa dab dab dab ya sauko dab dab dab ya koma a ce saukowa don haka sai ce fal muradu nuru rahmatihi manufa hasken rahama ubangiji ne ke sauka yanzu rabbuna din nan hasken rahama ubangiji na sauka أن ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة yace abin da ke nuni watan haƙƙin rahama ubangiji ke nuni wanda yake nuna shirata daga sifar jalala azabtawa da intiƙami da riƙo wadda fushi sifa ce ta Allah wanda take hukuntawa to wannan sifar ce Allah tabaraka wa ta'ala wannan sifa ta cira ta zuwa sifa ta rahma da tausayi wacce shi da ake nufi da yanzu da rahama yace allati tasbir ra'abata wa rahma haka al-imam al-qurtubi haka dai haka dai in mun zanna waɗannan malamai duka za mu ji sun yi bayani akan jiha ta gurgurdu jiha ta koro ga Allah don haka wannan aya da wasu za su dogara da ita akan cewa Allah tabaraka wata'ala yana a sama don haka yana kan al'arshi sun yi wa Allah jiha kuma da dogaro da wannan aya to wannan aya ba hujja bace akan cewa Allah na sama amma sun sun kiɗi mu da irin waɗannan ayoyi kamar yadda za mu ji can gaba wannan bayanona duk da suna cin lokaci amma kuma yana da kyau mu ba su lokaci mu fahimce mu ba su lokaci mu fahimce su irin waɗannan abubuwa domin za a kawo ma aya ce aya ta ce to aya ta ce kai ka fahimci haka ko magabata su fahimci haka a nuna kuma ga magabata ya magabata su fahimci wannan aya in aya ce kafin hadisi ne ya magabata suka fassara ya kuma suka ɗauka ya suka fahimta wannan mu shi ne rigimin mu da waɗanda suke jayayya akan wannan ciya dole sai a mai da Allah jiki dole sai mai da Allah ya yi kama da halitta dole sai an yi ma Allah digiri to wannan za a ce tawili tawili tawili tawili da yan bida ne to tawili ba da yan bida ba ne yan uwa kamar yadda na faɗa muku farko da tafwidi a fawwala ma Allah shi kadai za mu da yake nufi da kaza mazhabi ne na salaf da tawili shi ma mazhabi ne na salaf kuma za mu ji daga bakin malamai ba hayaniya ba ko harigidu إمام النووي رحمه الله أتكل المجموع شر المهذب المجموع شر المهذب إمام النووي كتاب اختلفوا ليكاو إن ون آية هو ون حديث تجي اختلفوا في آية الصفات والباري قال ما يسمى زماني أتكل آية الصفات إن ون آية ون ظاهر سنة كما تعالى لهلتها أخبارها تحديثا صفات هل شن أنا كوكاوات كنت للتأويل أم لا ko kuwa ba kurkawa sai dai a bar ta yadda take fa qala qailuna imamu nawawi yace wasu masu faɗa sun ce watan ana tawilin ta abinda zai dace da yadda lafazin bai saba da san larabci bai saba ma yaren larabci ba in an yi tawili don tsarkake Allah gabar ya yi kama da halitta ba komi imamu nawawi yace akwai masu haka kuma su wannan hadine na sarrafa su wannan hadine sarrafa za ka yi to kara a faru wasu sun ce ba a tawilin za a riƙe ta za a kame gabanin yin magana kan ma'anonin irin waɗannan wa yi wa kalu ilmuha ila Allah ta'ala a wakkala ilimin ta sanin wannan sai Allah shi kadai san abin da yake nufi da kaza shi kadai san abin da yake nufi da kaza wa ya'taqidu ma'a zalika tanziha Allah tabaraka wa ta'ala wa intifa'a sifatil hawadith an yace tare da itikadi mutum ya kudurce tsarkake Allah tabaraka wata'ala da wani kama da halitta sannan kuma da kore sifar fararu ga Allah tabaraka wata'ala zama sifa ce ta fararu yan wa zama sauka sifa ce ta fararu to tare da kudurta kore sifa ta hawadis fararu ga Allah tabaraka wata'ala yace kai qalu masalan yace za a faɗa misali nu'minu za mu imani cewa ar-rahmanu al-arshi sawa Allah ce Rahman Allah sun sawa amma wala na alamu hakikata ma'ana zalik amma musamman ne da Allah gari da Rahman Allah sun sawa ba Imam Nawawi yace wasu bangare na sarfa abin da suka fi akan shi kenan ba musamman ma'anar sa ba wal murad bihi kuma ba musamman Allah ke rufe da shi ba ma'a annana na ataqidu tare da cewa mun gudurce anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ke kama da shi ba abin da ke kama da Allah wa annahu munazzahum anil hululi Allah ya tsarkaka gabarin ya yi hululi saukar cikin halittarsa kuma ya kamata ya halatta ya ya ya wajaba wato ubangiji ya tsarkaka gabarin kama da hawaji fararu wanda yake hadhihi tariqatu salaf aw jamaahiru ahli ahli islam inji imamu nawawi haka imamu suyuti a cikin itqan haka imamu suyuti na tabbatar da tawili da tafwili mazhabin salafun amma daukar shi akan zahirin shi tashbihi da tajsihi da ta'dili mazhabin ahlul bid'ah zaka yi daga wani na bambami ya littafi ko alƙawul fas alƙawul fas wani littafi inda in ana magana ilimi wannan bai isa ya fito amma saboda reni na hankali da ya ɗauki mutane ba wanda ke da ilimi ba wanda ya abin da yake yi yana magana da cikin tsagoran jahilai zai tunani akwai ɗaliban ilimi na faruwa ya yi littafin alƙawul fas yana bambami da irin waɗannan ayoyin kuma tun daga farkon littafin ma za ka san ma daga na bid'a ya fito za ka san littafin daga ɗan bid'a ya fito domin ita tasmiyar sunan littafin kanta kwata-kwata bid'a ce ma anzalallahu bi hadhihi al-qur'ani Allah bai saukar da wata hujja ba kan wannan cewa watan Allah tabaraka wa ta'ala watan alal arshi bi zati wannan bi zati Allah bai faɗa ba Allah bai faɗa ba sahabbai ba su faɗa ba tabi'ai ba su faɗa ba tabi'u tabi'ai ba su faɗa ba ayyimma ba su faɗa ba inda za ka ɗaure shi kamo tun daga tsakiyar kan shi har ya tsanai zai baka nasi ko alhadisu zahabi alhadisu zahabi da ya kawo nan wannan za ku kawo kan maganar ma shi kashi da za ta hidin wannan da za ta hidin da ya ƙwaro ƙwaro ya sa ma littafi suna sai Allah ya kama wannan ya tabbatar da ƙarya ya nuna ma duniya ɗan bid'a in ba dan biya ba ya kake samu sunan littafi na tauhidi ba ka da hujja daga Allah ko manzon Allah ko sahabbai ko tabi'ai babu wanda ya faɗi haka hasali ma irin su Abbahabi sun faɗi wannan maganganu ne waɗanda ba su da asali bi zatihi kan ba bi zatihi ba inda ta zo ba ta alqur'ani ba ta sunna ba ta maganganun as-salatu salih zaka kai wurgi da ita kai wurgi da ita saboda haka imamu suyuti a cikin al-itqan Rike sana ce wanda da da aka sa gaba ba shi ke ado da bid'a kuma yana ta tinka. Ka yi ado da bid'a kuma kana ta tinka da bid'a. Ka ga bai san inda aka sa gaba ba ke. Imam Sufiya cikin Ibdan yace wa'annan daga cikin mutashabih na ayatul sifat jamhur ahli sunna sun da akan cewa ayi tafwidi kawai. Amma wala Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan ayatul sifati gabaki ɗaya amma ba a bincike kaifiya da hakika yace tawili ce wasu kuma sun tafi akan tawili su ma suna daga cikin mazhabin salaf ɗin wannan magana kada lokaci ba zai ba mu ba al-imamu tirmidhi ya faɗi irin wannan magana yace wal mazhabu yace fi hada inda ahli ilmi min min al-a'imma imamu tirmidhi yace mazhabi ingantacce in ma na tafwidi in ma tawili ba mu tabi na uku na bid'a na uku na bid'a yace abin da yake karɓaɓɓe a mazhabin ahlul ilmi daga ayyuma kamar su Sufyan al-Thawri da Malik ibn Anas da Abdullah ibn Mubarak da Sufyan ibn Uyayna da Waki'u da wani su irin su Rabi'a ar-Ra'i Rabi'a ar-Ra'i al-Imam al-Auza'i Hammad ibn Zaid Hammad ibn Salama da sauransu yace dukkansu sun ce in an karanta waɗannan ayoyi da waɗannan hadisan a wuce kawai ba sai an yi bincike ya suke ba ma'ana ba sai an yi binciken gano haƙiƙanin fasar waɗannan wasan ayatu sifat ba da hadisu sifat ba yace wannan shine mazhabin jamhur yace sannan kuma akwai waɗanda suka tafi akan watan tawili a mazhabi na salaf ne tawili mana a tawilin da zai tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala daga yayi kama da halitta wannan irin su ibnu hajar ya kawo ibnu daqiqil idi ma ya kawo cewa tafwili da tawili dukkan ne ibnu hajar ya ce ibnu daqiqil idi ya ce mu irin wannan ayoyi sifat din sun taho karanta su ke yi kamar yadda magabatan su ke karanta su ci kawai ya ce amma in mutum ya yi tawili na zana za mu diba mu gani in ji ibnu da ke ke ya ce ba za mu yi raddi ba kawai kamar irin yadda waɗannan ke raddi da an ce a yi tawilin kaza su ce ai wannan bid'a ce ko in bid'a ne kaza ce a'a na zana za za mu yi mu diba mu gani shin wannan tawilin ya saba ma gaskiyar larabci ya tsarkake Allah gaba da kama da halitta in ya tsarkake Allah gaba da kama da halitta kuma bai saba ma maganganun laraba ba yace za mu karɓa da hannu biyu saka ibnu da ke ne ya ce kaga wannan imam sarkashi a cikin al-burhan shi ma al-imam sarkashi sarkashi a cikin al-burhan ya yi bayani yace mutane sun yi sabani a cikin abin da ya zo na mutashabihat din nan yace kashi uku ne a dunkule magana al-imam sarkashi yace waɗanda suka yi tafwili suka fi wala Allah shi kadai sa abin da yake nufi da waɗanda suka yi tawili suka ce ga ma'ana don tsarkake Allah ga barke gama da halitta shi ma ce mazhabi ne yace sai mazhabi na uku shine alhamdu ala zawahiri daukar waɗannan nasosan akan zahirin su yace to wannan fa'ilu yace wal mazhabu al-awwal huwa alhamdu ala zawahiri mazhabun fa'il wajen Allah shi ne suke so duk sai su yi kamfe an dawo da duniya akan mazhabi a ta ce ga su imamu su zaka shi suna cewa mazhabul batil in dai za a ce a ɗauki wannan zawahir Allah na sama don tun da ya ce istawa yana kan sama dangalgal ya ce kaza yana nan kaza dole sai a ɗauke shi akan zahirin shi ba za a yi tawili ba ba za a yi tafwidi ba in kai tafwidi sunan ka dan bid'a in kai tawili sunan ka dan bid'a الإمام الزركشي يشيكو كدم مذهب باطل مذهب توكل ودن النصوص على ظواهرها مذهب باطل أكي في مذهبين وجه باطل الإمام النووي شيما yana da waɗannan maganganu imamu maliku yana da maganganu akan tabbatar da tafwidi da tawili to duka waɗannan abin da ya sa na kawo su babu lokaci saboda akwai tawili da aka yi daga magabata da yawa domin wani zai ce tawili mazhabi ne na yan bid'a ko to shi alqur'ani shi fara yi wa kansa tawili alqur'ani yayi tawili da kansa kuma shi ya buƙatar dole a yi tawili domin ka karanta a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ce nasullaha fanasiyahu kowa san me ake ce ma ma'anan nisyan mantuwa ko alqur'ani ya ce nasullaha fanasiyahu in za ka fassara shi akan zahiri shi ana ka ce sun manta da Allah Allah ya manta da su to don Allah ana ji Allah na mantuwa ko da irin wancan ran da ba din ne cewa yana mantuwa ba irin tawo ba yana kaza ba irin tawo ba da Allah ko shi kana iya yi kace Allah na mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa Allah ya ce bai mantuwa don kace nasullaha fa nasiyahu ka ga kenan ka ce ka dauke shi akan zahirin shi ka ce Allah na mantuwa sannan hadisi ya zo a sahihu muslim ingantacce a sahihu muslim daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yabna adam ya kai dan adam maridtu falam ta'udni a zahirin shi za a fita zahirin shi na rashin lafiya baka je gaida ni ba in ji Allah kuma a wani littafi sahihu muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce bari duk na rashin lafiya da tun Allah gode ya sai fassara shi ce dole a dauke shi akan zahiri shi Allah na rashin lafiya kuma hadisi ya karatuwa kuma cikin sahihu muslim an sa rariya to an tashi ibali ya ce shi kuwa ne ya ce ba shi kuwa ne a sahihu muslim to amma kaji yanzu ka ce don Allah Allah ya rashin lafiya don Allah sai cikin hadisin sai bawa ya ce ya ubangiji ya zan gaishe ka in je gai da kai dubiya irin na mara lafiya kuma kai ne ubangiji tare kai ma'ana ya za ka yi rashin lafiya kai ne ubangiji tare kai sai Allah ta'ala ce ai baka san bawa na wane ne rashin lafiya ba fa amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ولو عدته لوجدتني inda ba. Ba da labarin wane bawa na ya yi rashin lafiya. da ka je diba shi shi ne ya rashin lafiya baka je diba shi ba sai na ce na rashin lafiya kuma da ka je gai da shi ba ƙarin wannan kuma ɗauko ta da ka je gai da shi da ka same ni wajen shi ka ga don haka bai yiwa ka ce Allah na rashin lafiya za ka shi alƙur'ani shi ne ya lizinta yin tawili kuma ibn Abbas radiyallahu anhu an rawaita ibn Jarir al-Qabri ya ce annabi Abdullah ibn Abbas ya ce ya fassara nasullah ai tarakahu Allah ya basu yadda suka yi girin da sakon Allah Allah ya kuma musu manzo da littafi suka yi girin so to don haka su ma yau Allah ya bar su cikin azaba ya yi kodin kula da su ya yi girin wani mutum ya zo ma da wata magana da ba ka sani sai ka ce Allah manta da shi Allah manta da shi Allah manta da shi a a ita mutum shi ne Allah manta da shi a ita mutum shi sai shi ne da sun ma yadda suka yi watsi da umarnin Allah Allah ya bar su ya yi watsi da su cikin azaba to amma abdullahi ibn abbas ne ya ce nasiyahum ay tarakahum a wani littafi a ibn jarir al-tabari tafsirin sa tafsirin ibn jarir al-tabari saboda haka ana ce man lokaci yayi za mu tsaya a nan Allah ya mana muwafaqa mu kare wannan bayani ba mu kare wannan bayani insha Allah zuwa gobe sai mu isar da ƙara sauwa maganan fadi gare ta ba a kare ta haka za a ga in an fito dole sai a ci gurki an fito sai a ci gurki dole saboda ba lokacin wannan bayani da zuwa iba ɗaya ne gare mu suna da bayanin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala masu magana akan tauhidi masu magana akan hukunce masu magana akan kissoshi da wa'azoza duk suna a gaban mu saboda haka insha Allah zan tsaya a nan Allah ya mana muwafaqa Allah ya ba dace kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi bar ma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana gafarta mana iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah sa ka mushe mu da alkhairi wa ku ta bani to Allah ya mana muwafaqa da samu dace bar ma Allah sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mana ka gafarta mana iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu رزقك وشمم الخير وفر سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فاتحه من صلاه الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين